الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أصبح دار الله tara ga watan sha'ban shekara ta dubu ɗaya da dubu shida arba'in da shida bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga bakwai zuwa madina wanda ya yi da takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar da ajiya idan ba manta ba muna cikin wannan littafin albarka na amdatul ahkam as-sughra سبب مالك الحافظ عبد الغني بن عبد الراسل المغربي الجماعي رحمة الله عليه إذا في كتاب الجوع باب الرهب وبين ممتع عند بلاد الريديو للثمانون للزيارة لم تجد لما تغير للثمانون للشدة حديث عبد الله بن عباس من ذا درسنا ثمانين درجين لا مكان درسنا ثمانين درجين أولا جدا في أولا من الله جدا أجرتنا مرجعي على الوجود من ذوبا لكي يقول لنا أجرتنا عند مكين باب لها الشاب البيوت وغيره باب ليس مبنى أسامه arahan jingina da kuma wani abin da wanda ba su gina mun bibiya wasu abubuwa a ciki za mu tashi kama da yake cewa hadisin abdullahi da abin da zai kama a nan hadisi abdullahi da abbas shi ne wanda ni a nawa kamar ba shi ne ba hadisin numan da mutai kai ina ba ne hadisin numan da mutai وعن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال an farko daga Numan dan bai Allah ya kara masa yarda ne fa saddaka ali alayya fa saddaka alayya bi ba bi ba wato ya yi min sadaka da wani tashin zuciyarsa cewa Numan bin Rufi yake cewa fa saddaka alayya ali mahaifina ya yi min sadaka ya yi min kyautar wani zaki na dukiyarsa ni ba a mali da wani zaki na dukiyarsa fakala tsini sai mahaifiya ta ta noma na ce ke ba da wannan baba sai mahaifiya ta ta amran da ke rawa a ita ce amra dan uwar Abdullahi bin Rawa wanda aka yi wa shahada a yakin Musa sai take cewa la hauka hatta ta ta kila kila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan kada ya da wannan kyautar da kai ba au sai ka ji da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Annabi ya ce da sai Annabi ya yi cewa wannan kyautar da ka ba wa kai da shi ayyanka dan gudun nan ya yi gaskiya ce wanda na ta abin gida da su gida kada za a rai sallam numan ne ke ma gida ba shi ya tafi kura a nan kira da yanki Allah su tabbata a gare shi da yi shi da hu a nan sada kan dan ya sa shi zama gida a kan sadaka kyauta da aka bani mun faɗa a sadaka a baya tana zuwa da ma'anar riba alhiba kyauta فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفس لا لا نفس لا تبدع بعيد سيدي دا بشير رضي الله عنه أفعلت هذا بولدك كله ولد سيدك أوكا كمان أو تروى لتعلمنا شوشا gonaki wata kuma ta nuna gida ne kyautar da ka ɗauka ka ba wa ɗanka yanzu duk sauran ayyuka ka ba su kada da bashir ya ce a'a kada shi a gare shi ya ce ita kulla to ku yi zaura Allah wa amilu fi auladi a wata ruwa ya bayyana auladi ku rika adalci tsakanin ɗayanku al'adun kuma shi ne wata wucin bi mahalli faran da fi kasalaka annabi ya yi gaske ya fi yadda wannan kyautar da aka yi ke wata ba inda dai a yayin da kaza ta ɗaya shi kadai kawai kai bai kyauta sauran ba ba zuwa nan da wannan kyautar ba ba wa fi lamarin a wanda ba ba a nan cewa ya fara shi cikin idan daga yau ko kuma tun da haka ne karka ta wani yana a matsayin ke bai ni na kada a lajau annabi ke yi ba da shi da akan zalin وفي لفظ أو اللفظ على الجواب أشهد على هذا زيني ka je ka nemi wani ya ya zama man kila amma ba ni ba in muka la hadisin nan da kyau hadisi ne na wanda ubari da wasu kusan ɗaya ɗaya hadisi da ana yawan karanta shi a ka abin da ya yi yaƙi ne kyauta mun ji kalmar farko da sadaka alayya ali dan ne yake ba da labari babana ya taɓa yin kyauta wanda bi ba a biwali a cikin dukiyar da ya ɗau wani abu wata ruwa ya ta nuna ita ce babarsa an ba su jinki rawa a ita ce cewa mijinta gaskiya ba zan ɗau nauyi na da nan don kula da shi ba shi da biya sai ka sai kai ma wani kyauta ita ta kawo wannan zanzan a wata ruwa ita ce amurku bin turawa yar uwar abdullahi bin rawa to lokacin da yi abu da ya sa aka ce gida da gona lokacin da ta yi magana farko to sai aka yi magana a kan gona bai tabbatar da ya ba ba har sai da aka shekara irin abin nan na mata suna ta bibiya ko suna ta liga haka ma kake za ka yi kaza ba kai wai irin wannan dai abin da ba ta to ne ka ji bayan da kana da ji to ya ba ni gida shi da za ku yi in ka je wajen ruwa za ka yi nuna gona wajen nuna gida an yi magana a farko amma bai tabbatar ba sai a karo na biyu haka ba su wannan gida to ana ba da wannan ruwa sai kuma hankalin da ya ƙara tsada take wannan mutum da aka ba tayi dan da ne wannan take da ai abuwa kar mu ji da take to ba ke da wannan ya ta tambaye annabi in annabi ya yarda to da ai ko ban ne mai ai sai ki nuna ba ba son zuciya ne da sai ba domin a wannan lokacin suna nema domin kina da wasu ana kina iyaye da yaro ma a ɗauke a kai da wani gurin shayarwa sai a ɗauke miki wannan nauyi kaga an kai ka wurin jarwa ai kun ka kuɗi na ko zai ce zo ko kai dan ka ga dubu ɗari ni wani dubu hamsin ba misali sai ta ce ya arda ta ce da rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hatta ta ce da rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba ta kai da jannan ba sai ka kafa annabi ka ka annabi ya zama shi da banda da ka aji ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai yo ba ni da shi ce ma ni na yi da gura a da ne idan ku ala sada sai sai ya sa ya shi a cikin tebi da gane da to da aka wa qala da rasulullah sallallahu alaihi wasallam afa anta hada bi waladika kullini annabi shi ne sai da baba kun ga ba wari ba tsakanin maza da mata dukkan su kawo ƴaƴan da goma da ta ɗauke da baban su da mata su da maza da duk ka ba su gidaje da matan da kaga ba wa da ta aje bara a je a ba wa namiji gida a je wa mata aje ne ko jinjan kinki ko kuri ko jinji ko wani abu ne kama da wani ba a nan magana yadda ka ba su gida ka za ka ba su gida ai ba gadi ba ne gadi ne ne don kare su da haku don tsaye amma wajen kyauta yadda ka ba wa kowa ka za ka ba wa sai dai idan bukata sai dai idan bukata kamar yadda قال لا يجوز قال اتقوا الله annabi ya kalle shi da ido ku yayi Allah wa kai ku ji tsoron Allah wa aki fi auladikum ku ta adalci cikin lamarin yayin aw baina auladikum a tsakanin yayin dan wata ruwa ya jira ne kuma kana so ku ba biyayya daidai kowanne shi ka yadda ya ce to kai muka adalci dan ba zai yi ana ji yan mowa da gora a gida a yi tsammanin za a ji da ilimi kuma a biya su a fili amma bukata a mai da ya faɗa da wani wannan ba ne misali bukatar ɗan jami'a ba ne da suke ɗan nauyi ba ko yawwa ɗan jami'a za a ba shi ɗari biyu misali cikin mota ɗan nauyi ne kuma kai shi zaɓe ko kuma makaranta a bayan gida ne ya ba shi ɗari biyu shi ma a dan jami'a zai da suke gaba gungun yi dan nau'i da yawan gungun yi wannan shi ne wato kowa a ba su ne yake bukata dan jami'a da suke da shi ɗin da dubu ɗari uku da wannan kuma dubu da wani ko da to ba kowa ne ne abin da yake bukata wannan shi ne ba wai za a ba ta inda aka biya wa ne kuɗi dubu ɗari uku da kawai shi ba wannan dan nauyi ne da shi ba dubu ɗari uku da wannan ba zai yi kamar yadda wasu mata suke kowa bukatar da za a kama wannan ya zo ba shi da lafiya sai an ma operation ma a asibiti miliyan ɗaya da wani abu ko biyu ke ma ɗan shi da yake lafiyar da kalau sai an ba shi yawwa shi za a ka tambayi wanda da cikin magabata a yi wa ka fito a yayin mun yi wannan a ƙarƙashin suratun ne karatun da na biyar amma wajen shekara biyar ke da ko shida cewa wasan zuwa ƴaƴanka ke ke gano hatta ya haɗu ko hatta ya biya wanda baya da har ya dawo ni na mutu kaga iyaye suna da wata ɗabi'a amma wani ya yi tafiya ai ba ga ana ta bibiya ana tambaye ka ka dauka lafiya ya kake ciki kwanan ku yanzu kai kaza sai ka gaba abu da wani duk gidan kai ba ba ga ni ana kallon ka ba mai zai ba to sai a ta bibiya shi wancan da baya na biyu sai ke wa marido ashayinsa da mara lafiyarsa har yau da bai gida ya fi tana gaba karatu da tsari da gidan kara mai da sai gani ni za mu ba da zai ta ta kuma amai kuwa ko an ga ba da ni ta ga wannan consulting sauran masu lafiya ba ku auka da wani kuma wanda na farko da maka ta wanda baya nan har ya dawo yanzu ka koma gida kaga wani baya nan za ka ci ina wani ayyukan jiwa ai ka ga ana tabbata sarkin yawo ya fita yawo yanzu za ka dace a yin tafiya ce wannan shirya shi ne mara lafiyar ta hanyar wani na uku wa tsagiru hatta ya kura karamin su kuma hanyar girma za ka karamin yaro a yi haba kai ga kanin da yawa yi ɗauke ta amma wannan karamin da ya yi ko da kan gaba zai jawo ko ba a da zuri wani kuma ya kan kare da shi ba wanda ya kacewa ya kuma yanzu ta kuma rigar ne kaga ne kaza aka yi ya ta daddala wannan shi ne hikima kaga kai ma kuma kana da nabi da Allah ya wadar auna kai ma amma duk wannan abubuwan da aka faɗa uku kan kai ma amma to ne shi ne shi shi ka malamin ke cewa wanda ya dauye gida ya ba wa wani shi kira ne muhammad dan aure da ke gida shi ka ba su domin ba ka wa kunna wa gidan ka fitina masu ra'ayi idan ka zo da nan ka yi aure sai ka gina mai sai ka zaune da shi a gida kawai da ita kuma za ta yawo ba ita ma kai kamata gida su zauna da mutum da gidan da in dai wannan kyauta in ko ba haka ba mafi sauki shi ne bayan mai gida ya mutu to duk guda wani gida ba in kuma ya riga ya yi takarda ya bayar kaji gida na shi ne amma idan ba su samu wani abu ba za su rika gandun za su rika jin haushin yan uwansu kuma ba za su ba addu'a da yawa ba kuma ya ji wanda kullum zai addu'a ya ce wannan gidan Allah ta ba wa wani alheri shi kuma me zai kalla ya ce Allah ya saka masa alheri ku za ku ga akwai hukumomi da musulunci ya aji sai saboda kar ka haifar da gaba akwai wanda tara su ke wuce yanzu domin sun sun san ƴan bowa a gudun da ƴan bora ware ta wani ka ɗauke shi ka kai shi private school ana biya ma dubu tamanin shi kuma wani aka tura shi public in ya ga dama ya bi in ya ga dama kar ya kana so shi ma bai iya daidai ba zai yi ba amma da babban ka zo ka ba da doka duk abin da kake wannan shi yake yi to ya halatta ka kyautata ba kamar yadda ake wa mata kuma ka gaya wa sauran yan uwan ga abin da yasa kai saboda lallai su ne ba su kafa su wa ɗan kuntu da halayen su ba ba Ina ya ta abin da ya gaba a matan aure ne ko uku ko sama da haka abin da yake na wajibi shine za ka yi kudi amma in ta ne wanda ta biyo da dama ya halatta kai ka biyo ke ne ka sa a gaban rigar da ka ɗauki da ya kaga ina faɗa ne ba wai halin jirin da mata ba a gurin mata shi ne wai ko da ya ga guda uku a cikin zai kare ku ana ya ba shi ne da ke nan ita kuma ta iya to da la ya kabi ya ni ba ko ba zai yi ba to wannan shi ta a tsakanin yaya wannan shi yake wukari da ya adalci tsakanin ‘ya'yansa. Ko shakka ba wanda ya biyayya an fi kaunarsa amma an fito da wannan abin cewa ga dalili domin tsayin baya yi munafaka ba. Amma ba haka ba zai ɗan wanda ne ba dalili ba ne. Dalili ba ne. Amma mutum yana da wata ɗabi'a da ba a zuwa nuna ba ƙara cewa kai ban ba fara ba saboda ɗabi'un ka kaza domin su ake gyara da wannan shi annaba ne da za su yi kira da yake shi ba zai da akan zalunci wa fi lam min kalati fi min ila to tun da haka ne karka zalunci da bai ni da aka da ala jawi annabi yake ai yuri ba na fi da akan zalunci wa fi lam min ba fi da ala hada gai wanda ba za a hari yake ka dora wani ya ci zaman maki da ma ba ba me za ku koya karkashin wannan hadisi na daya wujubul adl bayna al awlad wajibi ne ayi adalci tsakanin yaya wa tahrim al tafdil aw al tafdil da kuma haramcin fifiko ko teman da wasu zakaru wa unsawu sawa maza da mata duk ɗaya ne in ka ba wata dubu ɗari biyar biyar ka ba maza a jaja biyu to ba mata ma in ko ba za ka biya wani kasuwa amma an ba haka ba matan aure na gidajen suna ɗan suna zargin mazaje gidansu suna haijaki ko na biyu anna zalika min al-jawri wa zulmi annabi ya kira wani irin wannan da zalunci karara alladhi la tajuzu fihi shahadatu tahammulan wa ada annabi ali da ya sunan ya nuna mana hadisi cewa baya harka ta shida ko kai ko ta jiji sannan na uku wujubu zalimi aw ilahi akhari hatta yake kawo wajibi wato ka dage kyautar ka yi daidai wa daida ba da zama da zama na karshe an da alama da shi daga wahala salati jari tabbul duk hukunce hukunce da aka gina su a kan tsarin da ba na jara'a ba to ruka ta ko kan ku kuna so ku zauna lafiya ku goma ne mai gidan ya sha taba duk wanda ya zuwa wurin zai sa shi ya zauna a gida ni ka zauna ba da san ma kawai duk wanda zai aure za a kai to ko ba ya magana ba aka mutum kuna so ku zauna lafiya ku dawo amma duk suka haɗe ka ya iya waɗanda su abu ya ba wa gida mu wanda ba ya ba wa gida ba a zo a raba da kan su ne ne suke na ai shi ne maganar da suke ita maganar da suke yi tun a farko ma ya lafa cewa wani a cewa na babba ne saboda kaza ba wannan magana ka bai da ku yawa babu sai dai idan yana da wani abu wato na musamman da yake ma biyayya ne wata kila kullum da shi kuke tafiya kasuwa da shi ake wahala ka bai da ake neman kuɗi ka zo ka bashi wani abu na jarin da wannan yayi wannan yayi saboda inda aikin yake ma ma kana tara masa kuɗi wataƙila ba biya ake za ga kudin ya ba in ka lura da kyau a tsarin abin da jara ba ta zo ba a zo a samu kai kai uwa sai uwa sai amma wani yana yin abin wani to nan kai kai ne yake so a karfi don wani zai je idan ya ce faɗa zai zaura ka san wato ba kowane irin mutum ne wa ya jira da masu wanda ya kwaji da ya gaya masa ke duk wani abu ko wani lokaci da za ta zunguro ba musamman wani abu ya zo an kasa sai ya aiki yanzu kai ba za ka je da mahaifin da yake ba za ka yi mahaifa ba sai ya gaya maka wani sun yana nan za a yi mana wani su daga rashin ya kuɗi kaga al'amari daga rashin ita ba za ta za ta rika zuwa hau da shi domin shi ya tare musu yawwa to shi da Allah gwamnati yana da wato hikimomi da yawa ko da zai yana karatu a wannan nufi ne duk inda ubangiji ya faɗi wani abu ne ka gini mafi yawanci ka kalli ne ayat da ke karewa ne in ya yi hukunci irin ko ire-iren wannan sai ka biya ce wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma bai yi ba dan kawai a karan bani ne ka la ya kamata a yi wanda ya yi masani ne sanin da baya karewa sannan da hikima ne ba irin wanda zai a gobe zai yi da ba ma haka ne dan adam ne wannan tafiya ba ba ba ba ko da suna sannan dan yin tsara su yi so sun ga cewa ko an dare ko ba a kan wannan kira hadisi na gaba da Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu Abdullahi bin Umar Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa annan nabi sallallahu alaihi wasallam amala ala khaybar yace annabi alaihi salatu wasallam yayi mu'amala da mutanen khaybar mun faɗa khaybar ta zaranta hanyar da ku ba Madina in kai hanya kilomi da kabila saba'in tsakanin da da Madina ita khaybar kai hanyar Jordan ne kamar za a yi Jordan a nan kai bari kuma mun fada a shekara ta bakwai aka yi kai ba shekara ta bakwai ƙarshen watan muharram ƙarshen watan muharram kuma annabi ya yi ya yi fatahu makka ne a kudu da gariya a kudu da to ƙarshen watan muharram haka za a gani wata biyu ne tsakani shi ne a yi ta Allah yake cewa magani wa kafiratan ya akuduna alƙawarin da Allah yake cewa annabi cewa ko ta ganima da yawa da za su samu sun kafin lokaci da wata ne to kai ba su ne an zo sun dore shi a kowa ran da ya kaci sai Allah yake lallashi cewa akwai ganima da yawa tana nan da aka yi musu albin wasu na cewa fito ba ka ba fito ba ka ba ka haibar fatan murina na wannan tsoro to shi ne annaba ne za su kula bayan ya ci haibar gonar yahudawa ce kuma gona ce ne yawan da ne da ini guri ne da Allah ya ba albarka na wannan dabi'a to amara ala kaibara ala shafi ma yakhruj minha annabi yayi mu'amala da su akan cewa su gaba da kula da gona domin sun suka biya dazu na gana tambayar wani producer ana tambayar muna magana kan da smaki me yasa ba a duka ta nan da shigo da fito sai muka ji aka producer aka yi da a tambaya to sai da ba ne yake yake ba za ta yi anan ba saboda wasu da jire ta kawo da jire yake ya kawo mangwaro ne ne ta ɗauka ta kai rayu ake ba zai ya nuna wani mangwaro to ko ina da yana abin da Allah yake a jiki na ni'ima to wani kaifarin nan da biyu fitowa yake da gaskiyar gaske to sai kai jarabi akan za ka ci gaba da kula da juna amma an noma sun kayan marmari ya fito za su ɗauki rabi annabi ma ya ɗauki rabi ala wasu ne ala kasiri ma ya tsaro min hannun zamar duk abin da ya fito na kayan marmari za su ɗauki rabi in kwano goma ne su ɗauki kwano biyar su za a ɗauki kwano biyar au zarafi ko shuka ilimi da ya fito kwano goma ne ya fito za a ɗauki biyar a ba annabi biyar kun ji magana da ne ba cewa Allah bai hana mu'amala da Yahudawa mun ba da mutane da yawa bai hana mu'amala mu'amala mu'amala da amma mun ce matakan hudu aqida ibada mu'amala akhlaq da aqida da ibada ba ku da lakum dinukum amma mu'amala Allah bai hana kake da zuwa da wanda ba ku ba ana sai da ai ya yi kwado a karkashin wanda ya wuce sai ba aiki ana wahala ruwa duk duka ne da biyo da in ya jayo da biyo ne kuma ya je ya aiki kaga ni aiki ne ni za mu zai tafiya wa ke da zafin nan cewa wani mutum da ya ce da dawo gida da zauna shekara uku ko biyar na mai suna da yaya kawai yanzu lokaci guda ya dawo da ke gida shekara uku sai ta samu aiki ne da shawara kamar su kina son sa za ki ci gaba da zama da shi a haka kina azumi in kina son sa ki ci gaba ko shekara ɗari a kai kina nan a wasan sa in kin ga za ki amma idan har ba za ki iya cirewa ba domin bayan da wani domin shekara uku fara da domin wani irin bai kake jira ya bashi abadan Allah ai ga dai na aliya dai na fadin gudu ai ba yar annabi ba dai dawo da zama zai ce duk wanda yake karkashin da asali ya kamata wani ya nemo ma aiki ko ga ta gulama kan hau guda sai na ruwan mutum suna da kuɗi a ce yar annabi mutum da bai da komai bai dawo ya fice ciki ba sai ta hukwa hudu duk guda ne ne gani wani ne nisa ne gani gani ne sai ake bari haka ake yi yanzu ne abin da kai shi da za ka goyi kamar yadda wato magabata ke faɗa za ka ga mutum ya fi shekara ashirin da biyar talatin wai bai da kana a jira yake da ya gama kuku ya yi aiki ita ake da yawa ba da wani ba ko ba za ka gara kuran da waje sai ka yi aure za ka san ka ba Allah ba za ka san cewa ni na aka yi saboda haka inda aka bi wani yana gaya mu lokacin da amini dawo a cikin dawo dawo din amini dawo shi ne wanda ya saba rike ko tsarki ko me ko ya je wata waya ta tafi saboda haka lokacin da ya ji tana ta ki dawowa a lokacin wayar ya faɗa mun sunan ta wanda muke girbi yake wala ta yara a Najeriya a addar maka ya ce sai ya ji tana yake yana zuwa wallahi suka je wani guri da wanda yake yan primary yana nika wa yan primary aka ba su goma a jere kawai da wani ya kalla ya yi abin da zai je nika ne shi ma ya wani abu zai nika da uku tana dawowa wurin da an gyara waya ɗan yara ɗan primary shi ka kuma ga technology har da ci gaba wato an riga an yi nisa su ba wai da zan mutum wai ya tashi aikin ba ruwan da aikin ne ba ta ba ruwan da ne to karka biyewa wannan tsari a yi kokari kowanne irin sana'a ta koya in Allah ya sa ma albarka za ka gama ne aikin gwamnati ma yanzu me yin ma na da na me wayo ai za ka zuwa ya zama haka sai haka da na shekara goma sha baya mun taɓa yi da sani sai da kuma sani muna gina da shi shi ce mu shi ba zai iya aikin gwamnati yake je a ba shi dubu arba'in yake malamin ka san nawa nake zamu a wata hadisi to Allah ba zai kawo ya san ko ne ke kawo tun ba ba a kawo dubu goma a kulen ba dubu goma sha biyar a kulen yanzu in gajin dubu haka tun ba a kawo wani saboda haka da koyi da kuma ga shi sai ga su malam Ibrahim da duk ba boko ciki boko ba kuma suna ta yaye yara haka ake yi sai da za a farka biyo harkar kuma kanka raina shi kanka raina shi saboda shi Allah ya sa ma sai ka ga idan ba da sai nan ga waje ka ka taba yin kaza ka zo kai ka ba in za ka ba ɗan ka labarin ka ku kun san me ne kuwa to kai ya ji ne ka ba da ɗan ka labarin cewa zaman banza kai dai sai da ba ya kace kai aure ba kai abin da za ka yi saboda haka wannan shi sai annabi alaihi salatu wassalam sai ke tura Abdullahi da Rawa idan lokaci ya yi sai ne ka yi mana ke zabi ka auro ka ga kai wato kin gaje estimation daga wannan dalilin da yau yau ya kai wa gona shi kuma Allah ya baki basira ta wannan haka idan ya zo da ya kalla da shi zai kai mu hudu ne in sha Allah wa aka sauko shi kuma mu hudu ne to da ta kai ne wani yin ta ce ne sai ka ga ke ni in aka aiko shi zo shi da Allah za ba ka kai kan sai a ce da za a ba ka kuɗin buhu a jira a ce buhu a ga kuɗin kun san ruwa a ranar Najeriya ya jawo su gudu yana kawo wannan da kan suka ce bi hada amatu samawa wa tsara suka ce da wannan halin su sama da kasa da ya yace yace abu da ba a cewa ya rantsi da Allah ba wanda yake zuwa duniya irin wanda ya aiko yake kuma na rantsa da Allah ba wanda ya fi kiyo ku ya wuyawa yake amma ta da yana mukan alinki yake abin da yake yi ran da yawa shi ne suka ce ya hada kama su samawa da da wannan hadisi kawai kaka ta da ولا يجري من مكان جناه قول على ان لا تعلم ilimi huwa abu da abin da yake kai adalci ko ba ka son ka yi ya ka zani kun ji wannan wane ne saboda haka wannan shi mu'amala da kafirai da wanda ba musulmi ya halatta ka tsaya kuma kan gaskiya ka yi ta kun gani nan da tsaga kudin rawa amma yadda yake ne za mu koya a kan wannan hadisi na ɗaya jawabin mudara wata safa ya halatta a mudara mudara a jini mutum yana da tana da gona shi ko mai da kayan aiki sai ku zo ku yi alaƙa ko kuma ga gonar shi ne da yake amma shi bai da kayan aiki sai ka bari ayyar jiniya cewa to ya fito za a shiga mutaka ne kuma shi ne kawai kana da gonar da ya doge ba da ruwa shi ne mutaka mugaraba kuma shi ne da shi ka gayyato wani ya zo ya ba da shi wanda ake dasawa kamar da yin da sauran kaga da za ta yi to irin su ban da sauran wannan shi to ya halatta bidiyoyi ne ma ya hudu ne gargaji cewa ya halatta a yi ba da tafi in ya gama za ka ɗau fifty ɗau forty ko za ka ɗau fifty na ɗau fifty wannan ya halatta wannan ka ga ba bara ba jahala duk wannan abubuwan da kuke jin tsoro ba ku domin ba ku yanke ba cewa in ya fito kawai ba dan ke inda kwano goma zai fito ba dan ke in kwano ɗaya ne ba ba dan ke to shi babu la barara wala zura na biyu zahiru da hadisi a nau da yake rasa an yi kone bazu ne rabu da asalin zahiru da hadisi baya nuna jarabin cewa sai ne kolar da yake kawo kuɗi baya nuna yaje dai da ku kawai ya ka lau ku jawabin da mu bayyana musaka da yar mujara bi mutane wasu ya halatta a tsakanin wato mujara da musaka shukar a ɗaya wato daidai ne a wajen shuka da mai iri da mai gona da kuma shayar da ruwa ya halatta a gwamma na hudu jawabin mu'amalar da kufa bil falaha ya halitta a yi mu'amala da kafirai wajen harkar noma wa tijara da kasuwanci ya halitta haka ne filayi da sana'o'i na kamfanin duka wa na abu zalika min alwarin mu'amalat daukar hijaba daga nau'o'in mu'amala hadisi na gaba rabi bin khalid radiyallahu anhu ka rabi bin khalid Allah ya kara masa hidayah kullu wannan kuma za mu yi da zai magana akan kira'ul ardi haya ta gona kuna akwai al'asari aklan mun kasance mun fi duk mutanen madina mun fi da yawa goni a madina gidan yana iya da cikin masu yawan goni shi rafi a zai kai mun yi jajjaman a baya wa kunna nukulin arda yake mun kasance muna ba da hayar gona ala anna lana hadi wa lahum hadi yake amma yake ce sai mu zo kalli wani bangare shi za mu ba haya za ka yi ba gaba dai amma bangaren nan na mu yi bangaren da wannan na kun ga ai an yi da bai da ake bukata yau faruwa ma abara da ta hadi wa lahum hadi hadi sau da yawa sai daga nan gurin yari kyau na guda biyu wani abu ya jira a cikin illoli wajen illa ce halgara ba da ba ko wani zai ware shi nan ka ga ba irin wanda da ra'a sai in aka gaba ba ba sai ko ba ta ce ba wannan akwai da zai iya yiwa gurin da aka ba ka yayi kyau ko ya ci kyau ko gurin da aka ba ka yayi kyau ko ya ci kyau shi ne wani ka ce ne saboda haka daga nan ta san cewa ya haramta domin muna da ka'ida a baya kamar yadda nake da ba eh to dai ne wa amman wani balan yana haya amma yi da kuɗi ba ya haya gona a ce za ka biya dubu ɗari kuɗin haya gona na shekara ɗaya yake a nan da ana ruwa kuma haya ya karɓa kenan wannan ba matsala to sai yake ولمسلم عن حنظلة بن قيس عن رواية مسلم هو إذا حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خليل نادى بيان بن أنت هذه الأمر بالذهب والورد سوى هي عليك بعد كوكا فرقونا حياة بالذهب دا wato zinari walwari da azurfa kamar naira da dala فقال لا رأسي يأتي باب الهجي أكبر إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي لو لم يكن يتكسر في سنة سنة بعد حياة زامن النبي عليه الصلاة والسلام بما على الماديانات akan cewa duk abin da ya fito a gefen gurin ruwan nan manya almajiyana gurin da yake ruwa yake dawowa amma babbar hanya ta ruwa ita ce masu yanar kaga gurin da ruwa yake ji ko da biya kake kallon duka gurin a za ka fito sai ban tsaye har wani kora kora za ka ga kai sai wani ya zo a jariya ya fito zan ba ka hayar gona amma duk abin da ya fito da gurin da ruwan da yake ji na wani sai kuma inda ba ruwan da yake ji ba su ne na ka ai ka ga haɓar ba haka ba ne wa akbari da dawo da ƙananan hanyoyin ruwa ƙananan su ne a jadaru ba ziyara su ga manya ka je inda ruwa yau su jadaru da abu zamu da alambu in ka je da kura da hanyoyin da suke wa ruwa wa akiya min shari'i da kuma akiya wato wani yanki na gona bayani ko hada wa yaslamu hada an ba mazo ba sai ga wannan ya mutu wanda kuma ya ja algara da hala wa yulaku hada falan yakun lin nas kiram illa hada mutane da suka fi suna wajen harkar noma ba in ba irin wannan ba wani gani da jara'a shi ga annabi ya yi tsawatar a kai yace wannan haramun ne a ne ba ma dai ma'lumi amma wani abu da yake sananne mazmun wanda ake lamun da abincin sai ke sai ke bala ba ta yi wannan babu ne shine kamar da yi da kuɗi ko kuma da sanan ne ni an gama a ce ka ɗaukar shi kaza ka ɗaukar shi kaza wannan ba matsala domin kun ba a samu gaba gaba sai kowa a zara ita kanta a zara ba ta ce za a raba ko ba ka bari yawwa yadda na ɗau 50 ba zan na zara haka kai ba ka ɗau 40 ba zan domin da riba ke da duba haka za mu samu to kowa ya san wannan asara ka ji wani ko wani mutum ne dole akwai profit Allah wani bayan yake almajiyana al'anharun riba manya manyan wato koramu su ake kira majiyana wanda dawo kuma ko jadwal annaru sabi karama korama shine korama karama wanda ruwa yake جلاب وجواب إشارة العبد للزراعة يا لك الجن يجوك هاي هاي لو بعضهم من في قومين تأتي الزواج إنك جيوك وتكتبك ولا سوى القرى لك بلدك تأتي بعد هاي إنك هنا تنوى كالوكين تلك هاي فجيك يومك بايا da muna kuma da na san ku shekarun baya gwamnati tana bayarwa ne akan kuɗi mai sauki neman masu karɓan ba ake amma yanzu saboda siyasa sai ka ji kowannen siyasa ya karba gaba ɗaya shi kaɗai aka ba kuma wani lokacin ba za ka an da mu da wuce ji ba kowa ba amma da yadda ake kenan an neman masu zuwa ake saboda ba mu manoma to shi to na biyu annahu la budda an yakuna al-qudratu ma'luma wajibi ladan da za a bayar ya zama mutanen ne saboda kar a samu ne jahala rabar da shiga لو هو مبلغ يريد أنه لا بأس أن تكون الأجرة ذهبا أو فضة أو غيرهما إذا حديث ينون شوى باب باب الجيش إذا يرمتوا لا دم يرمتوا قديني ودلا ونيرا حتى ولو كان من جنس ما أخرجه الأرض كل هذا أقول لك سد مجرد na ƙarshe a layi a ce da tsarin shiruki ba su da tafiya haramun ya shigar da sharaɗin da yake na ɓarna a Oke na biyar na ƙarshe ke bi haza ya alamu ko ya alamu an da jami'a alwa da gara wajen halal kullu ha muharrama tun ba ta duk nau'in gara wanda dangi da jahala ignorance gaba ɗaya wannan haramun نعم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة جابر بن عبد الله أن يتارى عنه إليه أنه كلا لأنه قال الله سبحانه عليه يا أيها كنت دعك أبو الله كلا العمرة عمرة شيء تباو في يعقوبنا في ذكر يعقوبنا في يا رجل ko iya rayuwa ta shi ne umra ai ana yi ko a ce ka zauna iya rayuwarka ko iya rayuwa ta ni da na baka shi ne umra to sai annabi ya ce annabi ya yi hukunci akan umra ne mana hobi ba su ga wanda aka bawa وفي لفظ او لفظ يجي بلا امير عمره له هو da aka yi masa kyauta dan kyauta ce sai tsawon rayuwa aka ce ga shi da ba tsawon rayuwa ba wa li akhihi aka ce ga shi ka zauna iya tsawon rayuwa tun da iyali shine ya akhihi kun ga da bambanci wanda a ce zauna iya rayuwa ko iya rayuwa ta tana da rini domin in da aka bayi da yau bai kare ba ko bai ya mutu zai dawo da gidan sa hannun sa ko shi wanda ba shi da mutu kuma ga lara sun da gidan ko za ta da ɗaya amma idan yake ka zauna har ƙarshen iyali eh kai da duriyarka to kaga wannan ko da ya mutu magana ya su gada ko ba su gada ba wani kakan la ka ba su gida kake ga gidan kai ne da zuriyar ka ka zauna iya rayuwar kai da zuriyar ka to da kai amma ka dangana ne da wa shi da zuriyar bari mu ji a sai aka bari da yaro da yake fa inna haditha ni udiya wannan kyautar ta tabbata ga wanda aka bawa ta tabbata ga wanda aka bawa la ta ji ni da ni a da ba za ta taba dawo wa mu wanda ya bayar ba domin ka ji shi ne duniya لأنه عداو وقع فيه المواريث الذي يجب kyauta ce da gado da ta haɗa kanka. Da ya mutu zuriyar da sun gada. Amma kun san ana iya samun kuma ta dawo domin mutum ne za a zo a bashi sai zuriyar kuma ta kare. Mutane sun yana kar da magabata zai ga ko da suka samu irin wannan. Mutum ya duba kowa na zai kare. Sau da haka wannan da ya taɓa bashi kudin sa za ta dawo. Ita ma kowa. amma duk karfuna cuta domin kayi kyauta cewa shi da zuriyar ta dan dan dan dan dan dan dan dan haka za a yi tun da eh ta zama ta fara magana ba za ta aje ta yawo kuma ki ta gade kana gade imam jabir da abdullahi inna mana umran lati ajaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma kyauta ta tsawon rayuwa wanda annabi ya halatta ta hanyar kula mutum ya ce hiya laka wa li'aqili wannan ta tabbata kai da dangin kai da zuriya ba ma da ta da hiya laka ma ita kunji na biyu za ba ina da ake kawo a cikin fadawar ba shi ma yi da kike da ai a dai da yawa da gabo guda uku ne ne idan kike hiya laka ma ita wannan kyautar ta kace tsawon rayuwarka to yayi ba iya kana ba zuwa da kafu magana ba za ta gada ba domin ya ce ya tsawon rayuwar in lafiya ta kawai idan kar gaji mutuwa ba ba za a rasa gurin da gado ba amma dai ran da ya ba da mutu kuma magada za su tafi kayan jaraba yanzu magada ba wurin gurin gurin su magadan ka kai da kai umara domin shi bai mutu ba amma da garin ko shekara talatin ne bayan ya faɗi ya mutu to ya ɗan zama ba za su zo su kai a zai koma kuma gurin asali domin ya ce iya tsawon rayuwa ba tawa ba inda ya ce ya tsawon rayuwa ta shi wanda ya bayan nan sai kwanta ya mutu to ba ta gida domin ya faɗa kayan magana kun ga wannan ko ya ja ban da wannan wannan magana kyauta muku eh kyauta ne limit da kuma wanda ba da limit ko limited da unlimited to ji alaikum salam
Thank you.
shi ne magana ta uku wanda suke zuwa kawai su zo su yi wato a amar kusa ita ce ta uku walan ya tsaye kawai zo ka zauna mutum ne ya zo aka tafi shi bai gidan ba sai ka ce to ina da gida a unguwa uku ko na zuwa je ka zauna kaga baka fadi cewa iya rayuwar ka irin wannan ne shi ne ba da yanzu ke labari a nan kuma tsakanin shi za ba a zo saboda wasu na ganin cewa a shi ke na ai ai ya riga ya baka kyauta ko ba za ta da ba wasu ka ce a ai bai kara a ba tun da bai kara a ba da ya ba da ya mutu wanda ba ka aro sai a yanzu gidan za su ce ai aro aka ba ka ko to kun ji da matsalar ce wani zafi ne zuwa sai mu dora a kan ta inda Allah amma dai wannan matsala ce duk yanzu ba ma a yi su ne ko ana yi ko to za mu zafi ne zuwa sai mu dora a kan abu ba su je cewa ko sai a roƙo ba shi malam ne wato bulugu ba a cewa ya babu umrawar roƙo ba insha Allah zafi ne zuwa za mu za mu mai da jaririn sai mu tsora kusan za ku ga mun zo ko kike muka zo ko kai karatu ta ji ne zuwa na gaban da zai iya zuwa mu jiriri ko kike muka a dai dai gurin da ta ta su ku gaba da yare to za mu yi karatu ta ji ne da awwal da kuma da dai Allah ya ba mu da da wannan da kuskure Allah ya yi mana akwai tambaya da aka aiko bayan an yi sallama da tambaya ta shi tambaya ta ita ko tambaya a ita matsayin za a wata yaya mata a yi musu kayan aiki da sauran amma na mutu na zuri ba za a yi da komai ba in ba babban da ya yi wani haka ai kuma magana bukata mutum ba na za ka magana bukata ba ko ka manta kai kamata ya bai kai kabalan abin kuma ka ne shi a gida in ka ka ta abin da mai gidan su albarma aka yi ba abin da bai nan da da garin da ka balaga ai ina illar da aka yi illar da ta faru shi ne wato da muka taso muka tafi jiki kowa wanda zai koyi da da'a ba sai har sai ya gama wanda ka'ida shi ne ɗaya da cikin nauyin kiyaye bayan da Allah ba ta cikin sarki ya ce ko an fusa kuma an yi na imam sa'adi ne yayi a cikin tafsirin karim ba yake abin da ake nufi shi ka ba shi da yadda ka karantar da shi ka ba shi da na shi ne abin da ake nufi iyaye ga ku da iyalan ka ba shi da yadda ka sanar da shi ilimi da nan ba shi da na amma illa da take faruwa yanzu za a ga ba mu damu da mu ba wa kafin mu sana'a ba za dai a dace cewa wani su yi karatu ya kamata a gwama domin shi ne abin da kai da yake faruwa a kan mutum ya fasu ya mutu da ya ɗanta goma sha biyar a gida amma ba wanda zai iya rike gida ko ba haka bane domin ba wanda ya iya sana'a gaba ɗaya ne kuma ɗaya da cikin dalilan da suke janyowa a lalace akwai farin za ka san da uban sinadarai da himma amma yanzu ba mu kula ko babu kuma mun daina wannan tsarin da yanzu in wani ya faɗi mutu abokin da yake ya aure su dan shi gaba da kula da ƴaƴan sai na kai ba ka san da ƴaƴa yake su ma sun san ba ta idan ya mutu ya kafa shi da ƴaƴa to ne shi ba ba ya auren in kika ga ruwa wani to ya mutu ya ba kuɗi a wannan kira su kina ta gaba mala a cikin da bai yawa kwana nawa wani ne amma ya yi mutu wani gobe a wallahi ne ke rasa ya wuce ta zo dama ta kuma sannan ke ta samun zamani mara samun duki duk wanda ya zo kawai wata magana da bai nake saboda yana ganin gwazawa kullum ba ma ta abu da ke gaya mana to a idan ya zo za ka kamar zai su zama amma ana fara yi za ga abin ya ga ya shi ne ba ku yi ma kuma ta matsalar da ke ba wanda ya Ini ada muka ada waktu. Kayak diri kita yang berarti. Wannan abin da yake a cikin abokin da yazo bari ya zai zo dauki ya aure ta dan yi gaba da kula da ƴaƴan abokinsa a kirka umma da kare kare ya ba mai gaba da kana eh sai an yi sa wata baiwa Allah fara biyar da ita bayan mutum da ya faɗi ya mutu ya bama ya ya ko goma sha ɗaya ne ko goma saboda haka sai an ɗau lokaci sai wani yanzu yake cewa wai wai ne ka ya ajiya ni ba zan kira ba ya ranar tajin su ba muna hira da zuciya da sai malam ka ga me mun da kai zuciya dai ne a raba gaba ko da aiki ne duka kawai in an tashi yanzu an gama rabu idan da hali gidan ya fado a nan in babu hali ya fado a nan in an gama sai sun dace domin kowa ya rika zuwa mutane gidan irin wannan shawarwarin take abin da take ta san cewa duk da alaji ya mutu ba wani mutum ɗaya da ya taɓa zuwa ya kawo fado ko yake gaji ko kuma da Allah ya ce lura da rayuwar ɗayan take sai kawai da rika bibiyar gadon wa'annan dalilu ya kamata mu gyara su Allah ya kamata mu gyara ya za a ci gaba da shi ka za mu ga wasu da yawa da suke tsoron mutuwa ko waɗannan abubuwan ke tsoro amma duk kullum shi Allah ya faɗa وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله لكن عم بقى بوملا وليقولوا قولا سديدا فانتاك ربك تبك ربك ka ɗan wani abu ji kawai ka yi in ka yi su kuma Allah zai zo da gaba a yaya ba zai zo da tsaro amma dai da yawan mutane kana yi ta ce hankali da akan mutuwa shi ne wannan domin ya gani a gaban shi da ke da ƴaƴan wani su koma wani yunwa kullum za su gani yunwa ya zo da ƴaƴan da masallaci ya je da su makaranta duk abin da ya ga domin sallar da ta su ba a wani abu da yake bibiyar da mutane amma yanzu da su ba su kada su yi ba sun koma a rayu wai na abubuwan su ne Allah ka sa mu yi da Allah ka kula da wayan awwalan kuma na biya Allah ba mu da Allah ko kuskure Allah ya ce mana wannan da ke mana wasiya da addu'o'i na da kai Allah ka biya mu da bukatu iyayen da malamin da ya koma da karga mu da wasiya Allah ka samu da rahama ba da kuma na kara mu su lafiya da mu ba da ne amin ba da lafiya da Allah ba da lafiya ba da lafiya Allah ya ba da lafiya Allah ta da mu da ne wanda suka wani biya da aliyu na da kai ne wasu neman aiki da sana'a Allah ta ga da wanda suka sa aure da wanda suka sa aure ne ko a gaba na cikin da wani da wanda suka san shafi da abin da ba su da wani lafiya muna da kwanan da suna yin shiga a wanda suka yi da wanda suka kun tura da yawa da yawa da yake ba wanda suka da yayi wannan mota da suka yi da wani da wani da ya mana da wani da ya mana da wani da ya اللهم اجعل ولايتنا